أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب مندوبات الصلاة مندوبي أبن دا كيسو نصلى ويستحب أنسو للمكلف قبل جيجي أن يتنفل نافلة قبل الظهور كاهن يصلى الظهر أتي يصلى النافلة وبعد هذا بيان الظهر يتمع النافلة كاهن الظهر يهي بيان الظهر يهي wa ƙablar al'asar kuma kahin ya sallar la'asar shi ma ya nafila wa ba'dal magribi bayan magariba shi ma ya yi nafila wa yastahabbu ziyadatin fin nafil ana so a ƙara nafila ba'dal magribi bayan magariba wa haza kulluhu laysa biwajibin wannan ba tilas bane ba wajibi bane amma saboda samun lada ake yi wa وإنما هو على طريق الاستباب wannan yana hanyar istibabi mandubanci so an so wa kazalika istahabu an so hallau duha sallar walha ana so ai sallar wallaha wa tarawihi da sallar tarawihi ta asham ta azumi wa tahiyatul masjid da tahiyatul masjid wa shafa'i wal wutr da shafa'i da wutri dukan su wannan wa aqalluhu rak'atani a karankin shi raka'a biyu ce wal wutru shi kuma wutri raka'atun raka'a guda ce ba da hu bayan shi raka'a guda ce bayan shi wa huwa sunnatun muwakkadatun shi sunna ce wadda take mai karfi wa qira'atu wa qira'atu bi shafa'i karatun da za a cikin shafa'i wal wutri da wutri to karatun jiharan a bayyana ake yin su wa ya kara fi shafi'i a shafi'i yana karantawa fi raka'atul ula a cikin raka'a ta farko yana karanta umbi ummul qur'an shine fatiha ummul qur'an wa sabbih isma rabbikal a'la da sabbih isma rabbikal a'la yana karantawa wa fi saniyati a cikin tabihuwa bi ummul qur'an da fatiha wa qul huwa wa qul ya ayyuhal kafirun da qul ya ayyuhal kafirun yake karantawa wafil wutir a cikin wutiri kuma da ummul qur'an yana karanta alhamdu wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad wal ma'awuzataini da falaki da nasi yana karantawa yawara katal fajari ita kuma rakatai alfajar ita kuma min raka'ib tana da abubuwan kwaɗan lada wakila a wata wadda aka ce a amina sunnani tana daga cikin sunnoni ya karau fihi ma ana karantawa a cikinsu bi ummul qur'an da ummul qur'ani faqat kawai ana karantawa wallahu alam Allah shine mafi sani to wannan sune mustahabbai ko kuma ce mandubi ko ce mandubi ko ce mustahabi to mustahabi sai kuma babu wannan babu ne mafi sadata sallata abin da yake ɓata sallah kuma sallah ana yin ta a ce ta ɓaci kenan tunda ta ɓaci sai an sake wa tafsirin salati bidahiki sallah tana ɓaci da sababin dariya inda aka yi dariya amdan da gangan kawai kyalkyale da dariya hausa'un ko kuma a'a mantuwa ce bisa masalla yake aka yi wani abu ya dariya wa bisa judu sahawi lil fadilati hakanan sujada sahu da yi akan mustahabi wabi ta'ammadu ziyadata ta gangantawa daɗi a sallah na raka'atin au raka'atai au sajadatin raka'a ko raka'a ko kuma sujada ya ƙara au na hau zalika ko kamancin makamancin wannan bi salata a cikin sallah wabil akali haka sallah ta lalace yana sallah yana cin abinci yana abinci yana yana sallah wannan duk sallah ta lalace wa shurbi da sha iya sallah iya shan shayi ko yana shan ruwa yana sallah a wabil kalami amdin haka da zance da gangam iya sallah ya zance to ya lalata sallah illa li islahi salati sai dai zancen da yi na gyaran sallah ne to wannan ba taba dulu bi kasirihi to sallah ta iya ɓaci amma da mai mafi yawa da aka yi duna ya sirihi banda kaɗan in zancen kaɗan ne sallah ba ta lalace ba wabin na fahi haka da busa amdan da gangam kana sallah kana busa wani abu sallah ta lalace wabil hadasi da sababan hadasi kari eh, eh, kari shine hutsari ko kashi ko wani abu ya zubo mishi ko yayi wa zikirul fa'itati haka tunawar sallah wadda ta wuce yana cikin azawar he tana bai ba su ba ta lalace ko yana cikin la'asar he tana bai ba azawar ta lalace duka wabil kai haba kanan da kwankwami in ta hu amai in yayi shi daga gangam ɗaya sallah ya amai to sallah ta lalace wabil ziyadata arba'i raka'atin sahawun haka mutum sallah azawar ce zai yi hudu sai takwas to ya lalata ta akan mantuwa ya yi rufi ruba'iyatin a cikin ruba'iya wadda take mai raka a hudu wasu lasiyatin da wadda take mai raka a uku wabi ziyadata raka'atai ne hakanan da ƙarin raka'atai na raka'a biyu fi suna'iyatin a cikin sallah mai raka'a biyu mai raka'a biyu ya ƙara biyu ta zama hudu wa bi sujudil masabuki haka da sujada na masabuki wanda aka rage ma al imamu tare imami lissahawi akan rabkanwa qablaha yau qabliyan aw ba'diyan qabli ce ko ko ba'diyan duka illam yawa yana yi kuma illam yadruk ma'ahu rakatan bai tarraba komai da neman ɗin kuma je na sujada wa bi tarki sujudil qabli haka da barin sujada qabli in kana ala naqas salasa sunan in dai ya rage sunna uku wa dala guri ya tsawaita wallahu a'lam Allah shine mafi sani sai kuma nan kuma babu wannan babu ne na sujudul sahawi sujada rabkanuwa wa sujada sahawi sujada rabkanuwa sujada tani sujada biyu ce kabla salami hi kahin ya sallama inna ƙasa sunnata inda ya rage wani abu da sunna sunna wadda take muwakkada mai ƙarfi ya ta shahadu yana yin tahiya lahuma gare su wa ya sujudu ya sujada min huma gare su kuma wa in zada sajadata wa in zada inda ya ƙara sajada ba'adin salami in aka yi lissahi sallar shi ya yi ƙari to tun da ya yi ƙari sai su jada ba'adi wayan na ƙasa wa in kuma ya rage wa waza da ya daɗe ya rage shi ma su jada ƙablin salamu zai yi ana li'annahu abin da ya sa ya galiba ana rinjayar da da janibin na ƙasa wajen rage ala janibin ziyadata masa wajen daɗa yawa wasahi shi sahi mai rabkanuwa fi salatihi a sallar shi ala salasata a samu ya rabu rabo uku taratan ya sauyi wata yana rabkanuwa an na kasu farallin ya rage wata farilla min fara'il salata daga cikin farillan sallah to wannan fala jibir bi sujudu ba tsara ta da sujada wannan bi sujudu sahu da sujada sahu rabkanuwa wala budda ba makawa min al-itiyani sai ya zo biki da wannan abin da ya bari na farilla wayan lam zukur zalika hatta sallama inda bai tuna ba har ya salamce waɗala guri ya tsawaita badalas salatu ya dangwaras sallah ta lalace kuma tunda ta lalace kuma sai sai da sake wata kawai waya bata da'a sai sake wata wataratan wani lokaci ya sujudu an fadilati yana su yana yin rabkalwa gabanin fadilla ba mustahabi min fada'il salati kamar daga cikin mustahaban sallah kal qunutu kamar yabar karatun qunutu wa rabbana wa lakal hamdu da rabbana wa lakal hamdu aw takbiratun wahidatun ko kuma kabara guda ce bari wa shibi zalika da makamantan wannan to dukkan su wannan fala sujuda alaihi ba su jira a gare shi fi shay'in min zalika daga wani abu daga cikin wannan wa mata sajada li shay'in ko da yaushe su jira ga wa'annan li zalika ga wannan qabla salamihi yayi su jira qabli to bada lat salatu sallashi ta lalace wa yabta da wa hay sabi hay faruwata wa taratan wani lokaci ya sujuda yana sujada ana sunnati daga sunna min sunanin salati daga sunnonin sallah kasurati kamar sura ma'al ummul qur'an wadda take tare da fatiha aw takbirataini ko kuma kabbara biyu aw tashhudaini ko ko tahiyoyi biyu aw julus lahuma ko ko zama gare su wa ma ashba zalika da makamantan wannan bai su da zalika wannan sai su jira ga wannan wala ya futo sujudin wala ya futo sujudin ba a dubar ta wuciya bin nisiyan da mantuwa wani su ji duhunan su ji da shi walau zakarahu ba da sharin ko da ya tuna shi ba da sharin bayan wata guda min salatihi daga sallar shi walau kaddama sujudi ba'adi da ya gabatar da sujuda ba'adi aw akhara al-qabli ko akhara sujud al-qabli ko jinkirta sujuda qabli ajza hu ya mishi zalika wa nabiyayi wala tabdil salatuhu sallar shi ba a ce ba ta ba ce ana da mashahuri a misalin ce mashahuri kuma wasu ka ce a a ta tana ba ce ana da mashahuri ba yawa waman lam yadri ma salla wanda bai san ba shi abin da ya sallata wa a sala sai ce raka a uku ce nai au isnaini ko ko raka a biyu ce nai to fa innahu yabni alal aqalli sai gini a bisa kanankin waya ti bi ma shakka zo da abin da ya shakka cikin shi wai sujada ya sujada ba da salam bayan sallama kuwa babu wannan babin ne fil imama a cikin limanci ومن شروط الإمامة yana daga sharaɗin limanci an ya kuna zakaran shi mai yin limanci ya kuna zakaran ya zamanto namiji ne musulman musulmi ne akilan mai hankali ne baligan balagagge ne aliman masani bai ma la ta sihu salatu illa bi ya san sallah batta an ganta he da wannan abubuwan eh min qira'ati zamanto min qira'ati alqur'ani ya karatu yawa min alfiqi ya zamanto ya san qira'a karatu wa fiqhi ya san karatun fiqhi kuma fannita ta daita idan kai koyi bi imamin da limami sun mata bayyana laka sai da ka ƙare ya bayyana gare ka annahu kafirun ashe kafiri ne ya iya karatu ya muku sallah au imratin ko kuma a'a ashe mace ce ta ce ta muku limanci au hunsa ko kuma hunsa mishi ko hunsa ma'allar ko hunsa mishi ne ya shiga muku sallah au majanunin ko a'a mahaukaci ne ya shiga muku sallah au fasikin bijara hatin ko ku fasiki ne mai nuna fasikanci a gabbai au sabiyin ko ku yaro ne karami lame buluk bai balaga ba bai kai ba hulub bai mahalki yawa au ko kuma muhdisin ta'ammada hadasa ko kuma mai kari ne da gangan bai da alwala ya zo muku sallah wannan duk ka baɗalar salatuka sallaka ta lalace sai ka je ta nemi wata wajabata ne ka i'adata abin da wajaba gare ka ka sake wa yastahabbu salamata ana so shi ne mai zamanto salamata la'ara gaban shi duk masu kyau ne li imam gare zamanto ba wani cuta a jikin shi wa takrahu imamatul aqdai an karhanta limancin mai yankakken kawa ko mai yankakken hannu wal ashalli ko mai shamaci shine mai filiyo ta sharan hannun shi guda a mace ko hannun kahu guda share guda a mace a shi ma wa sahibi salasi da wanda yake da cutar wutsari shi ma wa min bihi quruhun kuma da wanda yake da kuraje a jikin shi lissahi ga masu lahiya ba kuraje masu sallah yana wari wa imamatu man yakru da limancin wanda ake ki in an ce wani ya yi dariya ko ina ana ƙin shi in yi zima ana gusawa wannan duka wai ka ruhu lil hasi hallau an karanta ga daddakekke daddakekke wanda yake an daddake shi wal agalafi da loɓa sullu wanda bai da sallatarwa shi ma bayyawa mutane sallah wal mabuni da mai maganar maza da mata dan daudu shi ma bai wa mutane sallah wa majahulul hali da wanda ba a san ba halin shi ba majahuli a zai kayewa da majahuli ne shi ma bai wa mutane sallah wa walad zina da kuma ɗansa da shi ma ba ya yi sallah ta ratibi wal abdu da bawa shi ma bawa ba ya yi ba bil farilata sallar farilla amma nafila wannan suna yi an ya kuna imaman ratiban ba ya ce ba a sa mai shi imami ratibi na kullum ba a sa shi ba bihi lafin nafila ta sabanin nafila zai muku ashan fa inna ha tukurihu ita dai an karanta bi wahidin ga wannan minu daga cikinsu wata juzu imamatul a'ama amma limancin makaho ya halitta sai limanci wal makhalifi fil furu'i da wanda aka saba da a cikin furu'i reshe na ka'idodi na ɗariƙoƙi da ƙungiyoyi wannan yan ƙungiyoyi wannan yan ƙungiya yawa wannan sallah wannan ya iya sai ya yi yan ƙungiya furu'i wal inini da mai ƙaramin alƙawali alƙalami shine wani mujizamin da mai jizam a kuturta illa ne shi tadda jizama sai dai kuturta ta yi tsanani wai rudda liman halfa yana cuta wanda ke bayan shi to fale na a wanda ya nisa anu ya nisa da mutane ma wai juzu ulul imami ala ulul mamu bai ya halitta wai juzu ya halitta ulul mamu mamu suna saman bayani ala imami imami yana kasan bayani ya halitta a haka nan walau bi sadahin ko da rufi ne amma wala ya juzu li imamin bai kamata abu bai halitta ba ga limami ulwin ya zamanto shi ne bayani alama mu muhimmamin kuma suna kasa shi ba lahiya bane iya sama to ba yarda ba sallah illa bi shay'in yasiran sai da wani abu yasiran mai sauki dan kaɗan ne tsakanin ka shibirin kamar ɗani guda wannan wani haushi da makamantan wannan hawa saman da ya yi shi ma wa in kasa da imamu shi wa bai bane girman kai wa in kasa da imamu au mamu bai uluhi kibra mamu ko liman wanda ya niyyar girman kai a saman nashi to baɗala salatu sallar shi ta lalace wa min shuruɗin mamu yana daga shuruɗin mamu kuma an yanwi da a ran shi ni ya koyi bi imamihi da limami nasa wala yasharɗi fil haƙƙin imami an yi an yanwi imamin ba sharɗi ba ne ce shi ni iman ne na niyyar sallah ni ne liman ba ya ba haka nan illa fi arba'in masail sai a guri hudu amma fi salatul juma'a ya yi niyya a ran shi shi liman ne na juma'a wa salatul jam'i da sallar jam'i allau wa salatul haufi da sallar tsoro wa salatul istikhilafi sallah da zai sa hali a janyo shi a sa shi ya maye wannan wa za da ba'adu shashinsa sun kara sun ce yawwa na farallin jama'a ta farallin jama'a ala khilafi amma a bisa sabanin fi zalika ga wannan wa yastahabbu taqdimu sultan ana so in za a yi sallah an taru a gabatar da sarki shi zai wa mutane sallah bil imamata limanci summa rabbul manzali kuma mai gidan in a gida ne aka je summa mustajar ko mai haya wanda yake haya a gidan ya kaddama alal maliki ana gabatar da shi daga mai gidan summa za'idin fil fiqhi kuma an haɗu sai a ga waye iya fiqhu waye sanin addini shi za a sa wa mutane sallah sun ma za'idin fil hadisi kuma samu wanda yake gwanin wanda yake da hadisai sun ma za'idin fi qira'ati kuma wanda yake za'id mai ƙari a cikin qira'a karatu sun ma za'idin fil ibadati kuma wanda yake ibada sun ma musulmi fil islami kuma dattiza wanda ya daɗe a musulunci sun ma zu na sanin kuma wanda yake da dangi da yawa sun ma jamilul hulki shi mai kyakkyawan ɗabi'a sun ma hasanar hulki da kyan kamanni sun ma hasanar libasu haka wanda ya yi kyan tuhuwa in an haɗu duka waman kana lahu haƙƙun wanda yake da haƙƙi fi taƙadimi a cikin gabatarwa fil imamata a cikin limanci wani ƙasa alhali ya ragu an darajati ha daga darajar ka rabin dar kawai mai gidan in kana abda in ya zama to bawa ne kaga bai wa mutane sallah aw imratan ko kuma ta ce ba ta wa mutane sallah aw ghayra alimin ko ko jahili ne masalan ga misali fa innahu yastahabbu lahu an so gare shi an nastani bai sa na'ibi ya ce ni ke da haƙƙin sallah amma na sa wani wallahu man wa huwa a'lam to wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh